damunka kai gaba ɗaya damun tafi ƙarfinka ba matsayinka ba ne wadda za ka yi wanda yake shi ne matsayinka shi kake bukata ba ka tsaya ka yi ba wai wannan kake ta ƙoƙarin wai sai ka samo ya kake ne sai ka samo ya take ne ya matsala take ne ne ne ne ya zamo kawai a tsora ka akan wani abu a taɓata ma wakaci ya zamo kawai ke wakacinka mai tsada ya zama ka sarrafa shi akan irin wannan ka wayi gari ba ka da komi dama wani abu ya fi karfinka ba matsayinka ba ne mutum da ake so matsalan a nuna wa aikin likita da farko bai gama komai ba na ilimai da ake daga farko ko na tsakiya amma za ka fara masa matsayin ya ake dinki a kwakwalwa kaga dama ya cutar da shi za in bai sanya ake wanke kurji ba ma bai sanya ake warke kurji ba ma amma a wai magana da za a yi masa ya ake dinki a kwakwalwa za wanda an san a tsarin aikin likita an sai wanda yake ya huce matsayi kaza ya huce matsayi kaza ya huce matsayi kaza shine yake kaiwa ga wannan ko amma duk baka iya dinke fata ma wannan ta sama ba wai amma a bara a nuna ma ma yanda ake dinki a kwakwalwa ko yanda ake aiki operation na kwakwalwa ranar halakar da kai za a yin rashin goda ce wannan za a koya ma wai shine na farkon abin da za a dora ka a kai kaga daman abin da ake so kawai a halakar da kai ba koya ma ake ba in koya ma za a ake so a yi a tsaya ma a koya ma iliman da ake cewa a koya kafin a koyi wannan ilimin ma na farko farko ma ko a koya ma na farko farko a koya ma na farko farko to ya shayi ya ce zama da makiyi zama da makiyin shehu guba ne babba yanzu nan zai na su ga wanda duk ya zauna yana saukar da wanda ya aikata shi a cikin taɗewa wannan abu ne wanda yake ya bayyana wajen masu gaskiya haka ne an jarraba haka kuma ya inganta an jarraba haka ya inganta duk soyayyar mutum da shehu ya ce shi zai zauna da makiyan shehu ne to ba makawa sai ya rasa soyayyar nan ko yana ganin a zahiri ma bai rasa ba to amma ya rasa amfaninta sai a kwace ta gaskiyar a bayan masa da jabin soyayya da dinga ganin ai yana da wani abu to shi ya sa ka tsaya ka gudu ka gudu matukar gudu daga maganar nan da na faɗa ma wannan na faɗa ma ne don nasiha ko da ɗanka ne na cikin ka yace ba shi ba shi tijjani ba ya san shi tijjani to kai ma ba kai ba shi ba kai ba shi ita alhamdulillah wani abu ya faru wannan ba za a ce ya biya ba to bismillahir rahmanir rahim والحذر الحذر أن توزي من الحذر ككيايا ككيايا daga a ce an toziya daga a ce kai kana ɗan ɗariƙa amma ka cutu wanda yake ɗan uwarka a ɗariƙa a ɗariƙa da jawai za ka kana wurje ai kana wazifa kana ne amma kana cutar ɗan ɗariƙa ɗan uwanka na ɗariƙa wannan ai ba ɗariƙa kake ba cewa aka duk musulmi ma kanka cuce shi ballantana kuma wanda yake dan uwanka a ɗariƙa wanda dangantakar nan ta ɗariƙa ta fi a wajen masana Allah daga dangantaka ta jini nasabun a ƙarabu fi shar'il hawa bainana min nasabin min abawai nasabun a ƙarabu fi shar'il hawa bainana min nasabin min abawai dangantaka ce wadda a shari'ar san Allah ta fi kusaci tsakanin mu fiye da a ce muna uwa ɗaya uba ɗaya wanda yake ɗariƙa kuke ɗariƙa ɗaya ya fi kusa da kai fiye da wanda kake uwa ɗaya uba ɗaya da shi a shari'ar san Allah ka kiyaya domin wannan cutar wanda yake ɗan uwanka na ɗariƙa ya zo cewa iza ya cutarwa ne lil Mustapha ga manzon Allah abin zaƙi wanda yake daga banu adnan an an shayi na tijjani haka ya inganta daga shehu tijjani shehu tijjani ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ka faɗa wa almajiranka kas yadda su cuce ni me ko za su cuce ni shine su ringa cutar junansu wanda duk ya cuci dan uwansa na ɗariƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cuta
وسيد الوجود فيما شدد shugaban kasantattu manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsananta a cikin wannan مصرحا yana halin kasancewarsa yana mai bayyanawa نحينا da hannunmu daga haka أفسدا yana mai ƙarfafa haka yana mai ƙarfafa haka وقال da yace إن من يكون يفعله duk wanda yake cutar ɗan uwansa na ɗariƙa ba wai yawan yin wuridinsa ba ko wazifarsa ko menene ɗinsa ya zamo yana cutar ɗan uwansa na ɗariƙa أرهب أن fi hawa in amalu aikinsa ya koma kamar ƙura ce da ta bi iska duk abin da yake yi ya zama ƙura ce kawai da ta bi iska
وذلك حب سيد الوجود abin da ya sa aka faɗi wannan fa saboda sai shugaban kasantattu manzo sallallahu alaihi wasallama حبيبي حبيبي حبه كثير الجود ba habiba hibbi ga masoyin masoyinsa alkasiri juji mai yawan baiwa manzala sallallahu alaihi wasallama yana da soyayya ta musamman ga 'yan ɗariƙa tijjaniya saboda masoyin shehu tijjani ne masoyin shehu tijjani ko masoyin manzo ne sallallahu alaihi wasallam manzala yana son sa shi yasa duk wanda yake son sa ko manzala yana son sa نعم to أعوذ بالمصور العليم Ba sai dai ibnu baba yake cewa ina neman tsari da ubangiji wanda shine mai halitta mai suranta kowa da surarsa wanda yake maɗaukaki min magada daga a ce na aikata ai abin da zai zamo cutarwa ne ga annabi Eh, yo kai ba halitta Allah ma an ce kaka cutar da su balle ka cuci mutum mutum kuma ka cuci wanda ma yake mummuni ba wanda yake mummuni ba wanda yake annabi annabin ma wanda yake manzo manzon ma wanda yake shine shugaban manzannin gaba daya ka yadda ka aikata kana da hankali
حاصله kai gaba ɗayan dai magana bara a yi ta gaba ɗaya باقر kai gaba fihi saboda shehunka wanda duk yace shi ba shi ba shehu tijjani to kai ma ba kai ba shi
وحادث kai soyayya kuma fihi a cikin shehu tijjani wanda duk yace shi na shehu tijjani ne to kai ma ka ɗauke shi naka ne
ودع مقال النائب ka bar magana duk wani mai kururuwa wawa "Eh, wai ba haka wani addini eh, musulunci ga yadda yake ka kyale shi wanda duk zai eh, soki shehu tijjani ya soki gidan annabi ne shehu tijjani zai kan annabi ne ba a kyale ma maganan malintarsa a kyale ma maganan iliminsa cewa aka yi ai duk wanda yake dan gidan annabi ka taɓa shi ka eh, wato haƙƙinka a yi- a magance ma rayuwarka wasabbu najlihi man istahafa bi haqqihi zandaqatul la tahafa faɗar baƙar magana ga wanda yake ɗan gidan annabi ne ɗan jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ka faɗa masa baƙar magana wanda duk ya wulaƙanta da matsayin wanda yake ɗan gidan annabi wannan zindiƙanci ne a cikin addini me aka faɗa a haƙƙin zindiki a addini cewa aka yi waye kutalu zindiku a kashe zindiki wayin asarar taubata ko ya ce ma ya tuba a haka malaman fiƙe suka faɗa ya wanda duk yake zindiki to hukuncinsa a kashe shi ko ce ko ya ce ya tuba in kyale shi in tuba tasa da gaskiya ne ta amfane shi wajen Allah amma mu dai a nan ba shi da sauran hanzari a wajen mu to haka ma mai faɗar bakar magana ga iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi da wani hanzari a wajen mu ba shi da wani hanzari a wajen mu sai wani mutum zaka saurara masa ko zaka tsaya kana sauraron sa
نعم yana raba ka da addininka wai amma kuma wai wai ai shi ne ko kuma yana lakana ma kawai ka je ka ci jayayya ka ci jayayya ya juyar da kai daga abin da zai amfane ka ya lakana ma jayayya kawai to وضربه ka ziyarci shehu tijjani فلد منه ka nemi daɗi daga gare shi وتري جميع ما صحته عنه masu hiha anhu ka bi duk baki ɗayan ko masu hatu ne masu masu hatu anhu to abinda na inganta daga gare shi masu hiha anhu ne asali masu hiha anhu abinda malamai masana suka ce ya inganta daga gare shi duk abinda aka ce ya inganta daga gare shi to ka bi shi saboda shautu jani radiyallahu ta'ala anhu a zamaninsa ba a samu mai koyi da annabi ba kamarsa kuma matsayi ne wanda gadarsa ya kakan kakansa can salih haka ya yi shuhura da shi in ka je mazauninsa ka ga duk abin da yake to ko ma littattafan hadisi za ka ga daidai wa daida da yadda aka ce annabi yana yi. haka gidansu yake tun daga salimu din ya tahowa ya tahowa har zuwa shehu tijjani radiyallahu ta'ala an jin littattafan nan na hadisi manya a kansa suke wa min hibbihi matnul buhari wa muslimu wa muhtasarul halili mislu risalati to na'am wasmi a wasu ni abin da yake an ji an ji daga gare shi inda ya tabbata daga gare shi to kai riko da shi hannu biyu biyu da haka ne za ka zamo masoyinsa amma ba haka kawai ka ringa cika baki ba ai mu ne in gidan shehu tijjani kana bin abin da aka faɗa daga gare shi kana aiki da shi hannu biyu biyu to da haka ne zai zamo kana ɗan gidan nasa kai ne ɗan gidansa hakika amma ba kawai cika baki ba
لأنه حب domin shi shehu tijjani masoyi ne babba أقول للنبي mai cikakken biyayya ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallama وصحبه mai cikakken biyayya ne ga sahabban annabi يا فوز من به sai yasa kan wani daga baya zai ce ba wai abin da ya faɗo ga wani a'a ilimin sa ne daidai ba da ya kai kamar na ya fusaci na shehu tijjani sai ya gane gaskiyar abu zalika mablaguhum minal ilmi wanda yake iliminsa ya tsaya a baya ai shi ne sai ya wahal da kansa in ka yadda kuma ka bi shi ya wahal da kai ka ɗauka sai akan ilimi kake Eh, zai mutum ya zo bulugul maramin din nan kace kawo ma hadisi ɗari biyar a ciki da ka a kyale isnadin ba isnadin ba zai iya ba amma kuma sai wa'anda yake sun haddace littattafan hadisin ya ce wai da su zai jayayya wai shi ya san hadisin annabi shi ne ma'abucin sunan annabi kuma wai ka tsaya wai kana sauraron wannan ka tsaya kana sauraron wannan ya bata ma wakashi ya bata ma addini ya bata ma goma ya bata ma ishirin to
يا فوز من به خليل ya rabautar wanda Allah ya masa alheri da sanin shehu tijjani da binsa wanda duk yace ya yi riko da shehu tijjani ai ya rabauta babban rabauta masoyin annabi ne babba mai biyayya ne kuma ga annabi
وتنسبا إليه kuma duk inda kake ana magana to fani tijjani ne ka danganta kanka zuwa gare shi a bisa turmuza hancin ne musunsa
في وجه من a أحبه fuskar wanda yace shi masoyi ne in ga masoyinsa daman dan uwa ka gani haka nan ma a fuskar mai kinsa mai kinsa ma to mu tijjaniyawa ne ai kaza da kaza to mu fa tijjaniyawa ne eh sai ne kuma
وتخرج صحبته
wacce hizis su ba'ata karki kargi للإعانة فيه don taimako وعن ال- wa amalin don kuma aikin shagabannu da ita junaidu akwai wato isnadi zuwa ga shehu junaidu shugaban sufaye wanda yake musalsali ne an riko shi da salsala cikakkiya an gan shi da tarbi aka tambaye shi malam duk matsayinka abinda almajirai ma suke yawo da ido suke fama kai ko me yi naka sai ka ɗau tarbi yace wannan abu ne da da shi ne muka sabi zuwa ga Allah shi yasa a duk matsayin mu ba za mu taɓa barin sa ba eh duk matsayin da muka kai ba za mu bar shi ba to الديانة فيه ma'abucin addini shi yasa wannan kawai ya isa ya isa matsayi cewa ka riƙi tarbi sai dai ba sani ba ma nasiru ko yana da ni dubu ya da daga tanwinin iwari daga harafi sai akwai wani malami na tasawufi ya bayani ya bayani akan tasawufi to shi ne amma bai san nirasi ba gado sai wani ya tashi ya masa tambaya akan nirasi sai ce kaga halin mutane muna faɗa wa mutane a bar duniya su suna maganan ma ga- gado har yanzu maganar tasawufi yake ko to amma ai tamini na iwari anil harshe gashi da yawa a qur'ani ya irin fakari ma an ta ƙarin ai tamini iwari ne anil harshe a irin kamar irin duk suna mankusi idan ya zama wani kira ne a halin rafa ko a halin jarra akan shafe harafin na ƙarshe ƙari ƙari asali ƙariyu ne to amma ka ga ai wasali a kan yar yayi nauyi in ba fataha ba sai aka bar shi ƙari to in ya zama wani kira ne a halin rafa sai a shafe ita yar a maimakon ita yar a musanyo tanwini a ce ja a ƙarin ko kuma a halin jarra a ce mararku bi ƙari amma a halin nasba sai a bayyana nasbar a kan ya an ya so a ƙara alifi a ƙarshe ra'aitu ƙariya ra'aitu ƙariya Yan to wannan kenan ga shi shi dai tamini na iwari daga harafi ya zo a ƙur'ani akwai kuma wanda yake iwari daga kalma shi ma dai akwai shi a ƙur'ani ko wa kullun atuhu dakhilina wa kulluhum ko wa kullul halki wannan tamini ne na ɗore daga a kalma ko kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min adai rabbi kullan tanwinin na kullun tanwinin iwari ne an kalimatin akwai kuma tanwinin iwari an jumlatin amma duk wannan ne magana ce ta nahau to
Assalamu alaikum. Allah ƙarin bayani yake so game da wannan hadisin. In ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ayyu ma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilayhi ihtajaba Allahu minhu wa fadahahu ala ru'usihi ala ru'usi al-awwalin wal akhirin. Ayyu ma imra'atin dakhalat ala qawmin man laysa man laysa minhum adhalat min adhalat ala qawmin man laysa minhum falaysa min Allahi min shay'in.
kallaytu ولن تدخل الجنة ولن يدخلها الجنة ولن يدخلها الجنة in hadisin yana magana ne a kan cewa mutum da gangan ana samun haɗuwar jini asali dai ɗa da uba a samu haɗuwar jininsu jininsu ya haɗu wannan shine asali to amma wani lokacin akan samu shi zuzi a rayuwa sai a samu wannan shi ya haife shi amma kuma baya son su baya son sa gashi dai shi ya haife shi to shi ne a kan irin wannan ne wannan hadisin yake fada cewa wannan bai dace ba idan ya kai ma matsayin ya ce shi ba ɗansa ba ne don kawai baya son sa to shi ne aka ce Allah sai ya kunyata shi a gaban baki ɗayan halitta a ranar alkiyama tun da ya san shi ya haife shi ne na cewa ba nasa ba ne haka nan kuma mace tayo tayo ciki a wani waje ta ce a ba ai namijinta ne ko abin da ya kama da wannan to shi ma wannan ne hadisin yake tsawatarwa a kai cewa duk mai irin wannan duk wanda ta yi wannan to Allah ba zai shigar da ita aljanna ba duk wani aikin ta to ta bata aiki shi yasa wa'annan suna cikin muhbitatul a'mali kenan abubuwan da ke bata aiki to wani sau da aka samu uba ya kida ba komai ba kiyayyarsa da uwa da uwatan ce take kawo haka to duk dai irin wannan dai a kokarin kiyaya daga gare shi to ai mutum da yana nan akwai sha'ibatu ubu da fihi ai ƴaƴansa za a yi hukunci da cewa shi bawa koyaushe ba shi ne ɗansa yake bi ba baiwa ita ce ɗanta yake binta mutum ba a isinan matsayin ɗansa dangane da yanci ko bauta da shi sai a da shi namiji amma da uwa ake bi waɗiflu tabi'un li'unnihi fil hurriyati wal ubudati wa li abihi fid din dan musulmi dan uba wanda yake musulmi za a ce musulmi in ya tashi bai musulunci ba sai a ce ya kafurta ne kamar wanda ya rida ne amma dan wadda take baiwa ba wane shi yasa idan ta zamo ba'arinta ɗa ne ba'arinta ɗa ce ba'arinta baiwa ce ai dan da na wanda ya mallaki ba'arin nata ne dan nata bawa ne ga wanda ya mallaki ba'arin nata to eh to ai wannan malamai sun yi bayani da yawa ai su mata so da yawa saboda munasabar da take tsakanin su da maza shi yasa makircin da za su yi ya fi wanda shaidan zai yi shi yasa so da yawa inda shaidan din ya gajiya yakan koma ya bi ta kan mata ne eh akwai inda yakan gajiya amma sai ya koma ya bi ta kan mata sai ya nasara shi da mutum ya zamo bai nasara ba amma ya koma kan mace kuma sai ya nasara akan mutum to alhamdulillah wannan fasali ne ومن يكن سواه أرحى لعدم ولدنا فذا قد أصلحا الحمد لله ومن يكن سواه lima lima siwahu daraha wanda ya zamo daraha ya bar lima siwahu duk wani wuridi ba na tijjaniya ba wanda ya zamo ya bar wani wuridi ba na tijjaniya ba لعدم ولدنا domin ya karɓi wuridin nan na tijjaniya فذا قد أصلحا wannan kan hakika ya rabauta wannan hakika ya rabauta da don ya bar wata ɗariƙa don ya karɓi ɗariƙan mutijaniya ai wannan ya rabauta
يا فوزه kai ne aljihunka ba zai iya ɗaukan bandar biyu ba na kuɗi to kaje na biyar biyar ka ɗau na dubu dubu to ba ka rabauta ba uhun, don in ka sa aljihunka kaga ai ka rabauta Uhun, to يا فوزه ya mamakin babban rabansa دخل في الضمان ya shiga a cikin lamin cewa hairil wara fiyayyen talikai دين الأدب annabinmu wanda yake daga banu adnana
والعكس إن تاب a wannan kuma da muka faɗa ba wai don mun raina saunan waliyai ba ne don da shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa ce wannan sharaɗi haka aka sharɗanta a ɗariƙan nan نعم ba cewa aka yi dole ka zo ka shiga ba amma in kana ganin kana wata ni- wata ɗariƙa kaga za ka shiga ɗariƙa tijjaniya to sai in ka bar wadda kake in ba ka bari ba ka je ka yi waccan ɗin dukkan ta- ah, tafarki na waliyai dukkan ɗariƙai na waliyai hanya ce zuwa ga Allah in kaga ba za ka iya barin waccan ba to shi kenan Ah, in ko kaga za ka bari ɗin to ka zo sai a laƙana ma ɗariƙa tijjaniya yace ba muna falasna nafsa hadil ubisadatin al-awliya'i fa'azzimu hurmatal awliya'i fa inna man azzama hurmatahum azzama Allah hurmatahu fid dunya wal akhirah wa man ahana hurmatahum ahanahu Allah fid dunya wal akhirah ba wai da muna mun raina su bane yace da almajiransa yake cewa da almajiransa gaba ɗaya ku girmama alfarmar waliyyi نعم domin duk wanda ya girmama alfarma waliye Allah zai girmama shi duniya da lahira wanda kuma ya raina su to ba makawa shi ma Allah zai nuna masa raini cewa shi rainanne ne ba komi ne ba duniya da lahira to والعكس haka sun haka إن تاب wato wanda ya aikata aka sun haka ya bar ɗariƙa tijjaniya ko yana cikin ɗariƙa tijjaniya ya ce bara ya haɗa da wata to in taba in ya tuba daga wannan aiki nasa جدد ya sabunta karɓar ɗariƙa أدنى دامن الرداء hakika wannan ya tsira daga halaka وفاز بشد bin rashad ya rabauta da shari'a
لكنه sai dai shi إن لم يتب idan ya zamo bai tuba ba daga abin da ya aikata كثيرا ya kaɗe ثم ليس ينجيه عمل sannan kuma kada ya taɓa ɗauka cewa akwai wani aiki da zai wanda zai tsirar da shi saboda ya riga yi wa Allah alkawari cewa wannan ɗariƙar zai zauna a kanta an faɗa masa wanda zai karɓa shi in ɗariƙar nan ba a fita ya ce ya ji ya gani sannan aka lakana masa Allah ko ya faɗa wa aufu bil ahadi innal ahada kana mas'ula
وليس شيخه له بنافع ya shehin nasa wannan ko ta ayar ko aufu bi adillahi za hatum wala dan kullai ma na bada tawkidi wa qadatullahi alaikum kafila inna allaha ya'lam ma tasna'una نعم to وليس شيخه له بنافع duk wani shehi da ɗan ɗariƙar tijjaniya ya bar ɗariƙar su ya karɓi ɗariƙar wannan shehin kai ya ɗauka shehin nasa zai amfana masa komi لكنه sai dai shi zai يسيه في البلاء ta ɗimuwa ne a jeji zai ta ɗimuwa ne a jeji نعم. في البلاء in shi ne a jeji faƙo gurin da yake faƙonni نعم. أعاذنا الله منه Allah ya tserar da mu daga bata والكفر da kafirci والخسران da a taɓewa hasara نعم. والشقاء da kuma taɓewa نعم. الحمد لله sai alhamdulillah الحمد لله.
sun din shi ya fi ehen da sun din shi ya fi a da suka karanta sira da su a sai kira a hidinar sira da su Wurdi to wakati guda biyu da ake yin wuridi na ɗariƙar tijjaniya.
مقتار ورد الصبح جاء مصححا من بعد ما صلاته إلى الضحى مقتار ورد الصبح Wakaci muhtari a wuridan nan guda biyu na ɗariƙa tijjaniya wanda ake yi a kullum da wuridi na safe da wuridi na yamma kowane ɗaya a cikinsu yana da yana da wakutta biyu akwai wakaci muhtari akwai wakaci laruri to muhtaru wakatil subhi wuridi subhi wakaci muhtari ga wuridin asuba ga ya zo musahaha abin ingantawa daga shehu tijjani allah dagare shi من بعد ما صلاته shine bayan an yi sallar asubahin إلى الضحى har zuwa walaha madaukakiya har zuwa walaha madaukakiya duk wakaci muhtari ne ga wuridin sashe tun daga sanda aka yi sallar asuba a lokacin wuridin baya shiga fa sai mutum ya yi sallah ko kuma an yi sallah ga wanda masalan shi ba sallar a kansa tun da kamar mace da take cikin yinin haira an ba ta zaɓi in ta ga dama ta iya yin wuridi mace tana cikin yinin haira yadda rika tijaniya tana cikin yinin haira an ba ta zaɓi in ta ga dama ta iya yin wuridi eh? ko jinin biki duk ɗaya ne Eh, ta iya yin wuridi in ta ga dama kuma ta iya bari kowanne sai duk ɗaya ne wuridin ba abin wajabtawa ne a kanta ba hakanan mara lafiya wanda ya zama in ya tsaya yin wuridin zai wahala to shi ma an ba shi zaɓi ya dama ya kwance sa ya huta Ah, wato wahalar wadda take ba mai tsanani ba in wahalar mai tsanani to na an ɗauke masa ma gaba ɗaya ba magana an ba shi zaɓin ne ba to ah, amma wanda dai zai sallah asubahi to shi wakacin mutari na sallah asuba bai shiga a haƙƙinsa sai ya yi sallah asubahi Eh,
أما الضروري amma wakacin laruri ga walidin asubahi فمن ذاك إلى to مغرب tun daga walaha madaukakiya zuwa rana ta faɗi wakaci laruri ne kamar yanzu duk wakacin sallah wuridin asuba ne amma laruri wanda yake yana da larura ko yanzu yayi ba a ce yayi wajiyar wakaci ba tun da dai rana ba ta riga ta faɗi ba
وهو لمن قد شغل shi wakaci laruri wakacin yin ibada ne amma ga wanda yake wani abu ya shagaltar da shi wani abu ya ɗauke masa hankali a wakaci muhutarin wakacin muhutarin ya zama wani abu ya ɗauke masa hankali to wannan a, wato shi ne don ya yi a wakaci laruri ba wani laifi a kansa
مقتار ورد العصر wakaci mutari ga wuridi na yamma bayan an yi sallar la'asar sai bayan mutum ya sallar la'asar sannan ya wato ya shiga a cikin wakaci muhutari har zuwa ya sallar isha kuwa har zuwa wakacin sallar isha tun daga bayan sallar la'asar har zuwa wakacin sallar isha wakaci muhutari ne ga wuridin yamma
وغيره للفجر wanda yake ba mutari ba wakacin da yake ba mutari ba kuwa ga wuridin yamma to tun daga sallar isha har zuwa fitowa alfijir
ولا تقدمن في النهار zalwarida kakka ce za ka gabatar da wuridin yamma da rana للعذر don wani hanzari على المقتار bisa zance abin zaɓi ba a gabatar da wuridin yamma duk irin hanzarin ka sai ka bari sai hanzarin ya bushe amma ba ka ce misalan ba za ka yi tun azahar ba ko ba ka ba za ka yi tun hantsi ba
وزائد تقديمه للعذر ya halatta a gabatar da wuridin yamma idan ya zamo akwai hanzari من بعد ما تقرأه wurin da alfajari amma fa bayan ka karanta wuridin asubahi idan kana da hanzari gobe masala ta ya halatta a yau din nan wato kana da hanzari da yamma a gobe wanda ba za ka samu kai wuridin ka na la'asar ba to ya halatta yau bayan ka yi sallar isha lokacin da za a karanta kamar hizifi biyar ya huce to ka gabatar da wuridin asubahin ka na gobe sannan kuma ka gabatar da wakacin wuridin la'asar din ka yi tun yau da daddare Ehem, ka iya gabatarwa wannan in ya zamo akwai dalili akwai hanzari fa to
الليل da daddare a gabatar da wuridin yamma amma fa da daddare ba da rana ba
ثم ليس من إشكال wannan magana kai ya zamo ta rikitar da kai ka ce a to me yasa wuridin da aka ce a gabatar da daddare a ce kuma da rana ba za a gabatar da shi ba da yini da dare duk ba na Allah ba ne ka ce a ka ce za ka yi za ka wannan rikicin zai shiga zuciyarka me yasa aka faɗa ka ne farali zikirin lahi saboda faralar da take cikin ambatan Allah da daddare shi yasa aka ce ya halatta ka gabatar ko da ka gabatar da shi lokacin da ba nasa bane tun da da daddare ne kai sai ya zama wannan faralar ta dora ma ta wayar da aka samu na cewa wurdin kayi ba a wakacinsa ba
وويل بصلهم wurdin asuba تقدمه idan ka gabatar da shi على مقتاره musu wakacinsa mutari بعد الإشاء bayan isha مثل to wannan an ciro ya halatta ko da ba hanzari ko da ba wani hanzari ya halatta tun dare kai wuridin asuba بقدر ما يتلى من amma fa ya zamo gwa- a gwargwadon yadda za a karanta hamsatu a hazadir الحذائر wa hiziki biyar bilatawani ba da nauyin ba shi ba ya huce bayan sallar isha bayan kai sallar isha ya zama gwargwadon yadda za a karanta hiziki biyar ya huce to sannan ka samu kai wuridin safiya ko da ba wani hanzari ka gabatar da shi in ya so da safin ka ci gaba da abin da kake alhamdulillah ta yi ta yi ta karbi sangila ya jabbaru ko ya kaharu da safa ku bismillahir rahmanir rahim فصل wannan fasali ne
تخيل ذات الخير والمريض والمريض حتى to ولك في الذكر فليس ينقذ أحد yin shakat mm. Bashi lahairi ba da zaɓi ga mace wadda take cikin ɗarika tijjaniya sai ya zamo amma tana cikin jinin haira to cewa an ba ta zaɓi ƙarsa bata ya tabbata an ba ta zaɓi in ta so tana cikin jinin hairan nan ta yi lazuminta ta zo da lazuminta Eh, ta zo da lazuminta abinda kawai da ba za ta zo da shi ba shi ne jauhara shi ne jauhara amma ta zo da lazumanta na ɗariƙa to والمريض hakanan ba da zaɓi ga wanda yake maras lafiya shi ma karfara ya tabbata a wannan ɗariƙa tijjaniya wanda yake cikin ɗariƙa tijjaniya sai zama bai da lafiya sai zama in yake zai tsaya yin lazimi zai wahala kaɗan wahala ba mai tsanani kwarai ba to an ba shi zaɓi in ya so ya yi lazimi in ya so ya bari kuma in ya bari din ba ramuwa a kansa haka ita ma mai jinin hairar dan ba ta yi lazimin nata ba ba ramuwa a kanta
بالذكر a dangane da ambatan lazimi فليس ينقذ yin takat ba za a yi suka a kai ba duk wanda aka yi a ciki an yi daidai wanda ya faɗi kowanne a ciki ya faɗi daidai ba a ba suka a ciki
وإثبات الذكر a shautu jani radiyallahu ta'ala anhu shine da kansa ya faɗi haka shine da kansa ya faɗi haka amma sai malam ya kawo wata magana wadda za ta iya zawa a tsaya a suna Ah, an faɗa in mutum bai da lafiya ya je yin lazumin zai wahal da shi ya iya bari to amma mutum ya zamo mai himma ya zamo ya san darajar ambatan Allah Eh, ah, wanda yake masanin Allah shi ba shi da hutu ba shi da jin daɗi irin ambatan Allah Ah, shi yasa wanda suke na Allah ko da wani abu ya tsaya da su amma sai a ga sun nace kan ambatan Allah sai a ga sun nace dai duk da cewa a sannan an ce an ɗauke musu an yafe musu amma su ba sa iya yafe wa kansu ba sa iya yafe wa kansu ko ba sa iya ɗauke wa kansu shine yace wa qissatu duki isar da aka ruwaito ta wani zakara akwai wani zakara na wani waliyi zakaran nan kullum da daddare shi yake yin cara sai waliyin ya tashi ta na fulfili da wuridansa sai wata ran sai ya dabaibaye shi waliyin nan yi wa zakaran nan dabaibaye sai zakaran ya ƙi yin cara da asuba sai ya ce kai ko zakaran nan akwai mummunan zakara don kawai in ma da baibaye sai ka kasa tashi ka ambaci Allah don kawai an ma da baibaye sai ka kasa tashi ka ambaci Allah inda tare da zakara yake ai kamar ambatan Allah ne ambatan Allah ne yake yake don an daure ta shi kenan shehu tijani radiyallahu ta'ala shi ne da kansa ya kawo wannan kissa don ya faɗakar da sahabbansa kan cewa dan mutum ne ya ji wani abu haka yana damunsa a jiki ko kai ya ce kai bara wannan ya zame masa hanzari ya bar ambatan Allah ambatan Allah ba abun bari ba ne ga dukkan ma'abucin himma zikiran ilahi zamhu dita da zikiri fihi alqulubu tadibu wal wal afwahu wal واجعله له تقاك إن أهل الهدى يا ساهي من كانت له تقاك bawan Allah aboki ka lizinci ambatan Allah Allah ya dora ka kan haka da ambatan Allah ne bakuna take dadada da ambatan Allah ne zukata ke dadada wanda yake zuciyarsa ba cucoci bane suka yi mata yawa to kam da an ambaci Allah sai ya zamo tana jin daɗi tana samun nutsuwa Allah zina amanu wa tadma innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tadma innu qulub mu da mun wayi gari mun samu zakatan namu ba sa ta'assuri da ambatan Allah to abubuwa ne suka yawa a zakatan namu da Allah ne da sai ya zama zakatan suna ta'assuri da ambatan Allah sai ya zama abin da ya fi daɗi ga zuciya irin ta ambaci Allah duk yadda take ji duk yadda jiki yake ji to amma ita za ta matsa masa kan cewa tsaya dai an bashi Allah dan ba ta da nutsuwa ba an bashi Allah ba to wannan dalili ne wacce satu dinki kistar zakaran nan da aka ambata alal nadri dalil ya shirar da mu basa cewa ana son lazumin a haƙƙin mara lafiya ko da yake an ce an ɗauke masa wajen amma ba ya nuna kawai da mutum ya ji jikinsa ko kaka sai sai a ba za a bari ba an ce an ba shi zaɓi ba a'a ya gane a matan Allah abu ne muhimmi. Hujja ne ga ambatan Allah ga wanda yake marasa lafiya wanda yake marasa lafiya ma ya tsaya zo da lazuminsa inda zuwa da lazumin zai yi gare shi to ya zo da shi ya zo da shi ɗin kai ya ce zai bari tun da an ba shi zaɓi wanda yake kan hanyar tafiya ga Allah ba abu mai daɗi ba abin da yake ƙara masa himma ko yake ƙara tafiyar tasa irin ambatan Allah yadda masana Allah ko suke faɗa yadda Junaibu ya faɗa da bawa zai bauta wa Allah shekara dubu sannan a gwargwadon kifta ido ya zamo ya kau da kai daga Allah to abin da ya asara a wannan gwargwadon kifta idon ya fi duk abin da ya samu a shekara dubun da suka wuce shi yasa kabbawa ya yadda tafiyarsa ga Allah ya samu nukusani ya samu tawaya to wannan fasali ne to sharuɗan wuridin tijjaniya da kuma abin da yake ake riskarwa ko ya lahaƙu bi ya lahaƙu bi hada abin da yake riskuwa da sharuɗa
wayar saboda kazaku min wajen
wanda wakacinsu ya tsere masa bai samu yayi ba an faɗa cewa wurin asuba dai tun daga hudowa alfijir a dayin sallah asuba zuwa luha maɗaukakiya wakacinsa ne muhutari daga sannan kuma har zuwa faɗuwar rana wakacinsa ne da ruri wajen la'asar kuwa an faɗa tun daga bayan sallar la'asar har zuwa sulusun dare daga nan kuma har zuwa hudu a alfijir lokacin sa ne larure to wanda yake cikin ɗariƙan nan ya ɗora wa kansa cewa zai yi amma sai ya ƙi wakacin nan ya huce bai ba to wajibi ne sai ya rama domin ya ɗauka wa kansa ne zai yi dan Allah Allah ko ya faɗa wa aufu bil ahadi innal ahada kana mas'ula ku cika da duk alkawarin da kuka yi wa Allah فيه بالعقود وبالأيمان لا سيما عقد وفاء به من أعظم القرب أي duk alkawarin da kai kasa Allah a ciki wajibi ne ka cika musamman alkawarin da yake cikawa da shi ibada ce babba lazumin nan ba komai ke cikinsa ba sai istighfari sai salati ga annabi sai ya hailala wama alwardu illa tagafiru sun mahallilu wasallu alal muhtari war almajani'a to abu ne wanda yake zai kusanta bawa ga Allah ga shi kuma bawa ya yi alkawarin zai kai ya ɗauka wa kansa a shi wajibi ne in yi sakaci har ya tsere masa ya rama
شروط الفصل
to shuruɗul فصل وما يتعلق بهذه الشروط
shuruɗul farali ne ko kan wannan fasali na wuridi wa ma ta'allaqu bi hadhihi shurudi da abin da yake yara taya da wayannan sharuɗa to شروط الورود طهارة الحدث مم.
بناء نوت يمن مع الخبث
sharaɗin wuridin nan na tijaniya da na safe da na yamma sharuɗan wannan wuridi na tijaniya طهارة الحدث na farko tsarkin kari ba a yi sai da tsarki بماء da ruwa أو تيمم ko da taimama مع الخبث hakanan kuma tsarkin najasa ba a yi sai ya zama jikin mutum da tufafinsa da inda zai ba najasa من جسد daga jikinsa أو ثوب ko tufafinsa ko wajen da zai
وستر عورة hakanan kuma sharaɗin wannan wuridi suturce al'aura الأعيان daga idanun mutane
وعدم النطق غير عذري sharaɗin wannan wuridi kada mutum yana cikin lazumi ya ce zai magana sai ko in hanzari ne ya afku sai ko idan akwai hanzari وليكن النطق له بالنظر idan zai magana saboda wani hanzari to sai ya kaɗan sai ya kaɗan idan ya zamo akwai hanzarin aka ce to a sannan ya halatta ya magana to amma ko sannan ba ya mai da magana tasa ta zamo surutu ba iyakar wadda take lalle ya bukata zuwa gare ta iyakar ta zai kokarin tsayawa a kanta a'a ba sallama ba ba sallama ba wannan bai daga cikin wuraren da ake baya cikin inda za a amsa amma kamar ya zo ina kaza wannan ya zama abin lalle ana bukatarsa ya iya buɗe baki ya ce ai yana ɗaki Mhm, ko abin da ya kama da wannan
من يكن لدى شروطك Mhm, wani ya tun niyya لدى شروطك a yayin da za ka fara wuridi ita ma sharaɗi ce wati sharuɗan nan guda shida da aka ambata
هي التي تدعى شروطك ita ce wadda ake kiranta sharuɗan inganci ita ce ake kiranta sharuɗan inganci sharuɗan nan guda shida da haratul hadasi da haratul habasi da satrul aulati da ka wato da da ah, wato da kuma niyya da kuma rashin magana sharuɗa guda biyar ma kenan sharuɗan guda biyar ne na ingancin
وتارك لبعض الذي مضى wanda ya bar wani abu daga cikin sharuɗan nan guda biyar da aka lissafa wanda ya bar sashen abin da ya huce a baya kara ramuwa alaihi wajiba ce a kansa fil wakati ko wakacin wuridin yana nan ko bayan wakacin ma sai ya rama wannan lazumin
ومن شروطه على من قدر yana daga sharuɗan wuridi amma wannan sharaɗin ba na inganci ne ba na cika ne shuruɗul kamali ne yana cikin sharuɗu kamal a bisa wanda yake da iko bisa ya iya yi لا سواه ba kowa aka ce ba أن يست- أن يستحضر uhu surata shehihi ya zamo yana halarto da surar shehinsa halarto da surar shehinsa yana daga sharuɗa na cika ga wanda duk yake da ikon haka
وينوي المدد ya niyyar samun madadi daga shehin nasa وأنه غير cewa shi a zaune ke yana zaune ne a gaban shehin nasa
لكن من الذي ذكرت أنفعه sai dai abin da yake ya fi amfani daga ma ya halarto da surar shehin nasa ومنه عمله wanda yake abin da yake ya fi fita daga gare shi ya fi ɗaukaka ma daga gare shi ya fi girma daga gare shi shine istihraru suratul nabi kawo halartu sura annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama tun daga fara wurin sa har ya gama ya ringa ganin kamar ga shi ga annabi ya ringa halartar sura a nan sallallahu alaihi wasallam cewa yana nan gabansa yana gabansa ne to wannan ya fi cika mafi fifi a cikin 'ya'yan matan larabawa yana nemiyar tsokanarsa haskake-haskake daga manzo cewa shi yana zaune ne a gabansa ya zamo a gaban annabi ne a ga wannan so ya taimaka masa yi nadari a halarsu da sura annabi abu ne wanda yake ya tabbata a hadisi hakanan kuma duk wanda zai nuna ma hanyar annabi abu ne wanda yake tabbatacce don yanzu akwai wasu masu imuwa da suke cewa wai irin wannan ai kamar shirka ce ma shirka ce wai kana bautawa Allah wai ka halarto su sura annabi babawan Allah bane shi ma a'a rashin ganewa ne rashin ganewa ne akwai hadisai kamar hadisin da muslim ya ruwaito na hanzalatu hanzalatu yake cewa ya rasulullah ai mu dukkan da nake gabanka sai mu ga kamar ga mu ga aljanna kamar ga mu ga wuta kamar ga mu ga kaza kamar ga mu ga kaza amma kuma in mun baka sai duk wannan ya fita daga gare mu kaga wannan duk yana nuni ne zuwa matsayin istihraj zuwa matsayin istihraj a addini shi yasa akwai dalilai da yawa akan wannan dai ba annabi aka ce a bautawa ba ba wanda yake a bautawa annabi annabi shi ma bautar Allah amma mu abinda muka kudurce abinda kuma muke da dalili a kai shine cewa duk wani madadi duk wani datsuwa da zai zo ga bawa to sai ya biyo ta kan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk yake tsakaninsa da annan sallallahu alaihi wasallam ya kulle kofa to kai ya taba dauka cewa akwai wata kofa tsakaninsa da Allah da take bude wanda duk ya kulle kofa tsakaninsa da annabi to ya kulle kofa tsakaninsa da Allah wanda shi arari yake faɗa ne fal mustafa khairu wasilatin ila ilahi na rabbi samawati ula yanzu abin zabi shine fiyayyen kamu kafar da wato shine mafi fice tsanantuwa zuwa ga ubangiji zuwa ga ubangijin duk wani madadi sai ya biyo ta kansa wa anta babu lahi ayyun ri'in atahu min gairi kala yadkhulu to na umarce ka da yin kwarjini ce kwarjini da nutsuwa a wannan wakacin da girmamawa da girmamawa zikiri tare kuma da gano cewa ga ta ga gaban annabi ga ta ga annabi ka ringa halarto da ma'anar zikiri a zuciyarka da wanda yake ya san haka to sannan ne sai ya zama ya yi wurdi wanda yake lerin wanda yake lafiyayye tun da yake daman duk wuridin da za ka yi ba hururi a ciki aikewa aka yi daman matacce ne to idan ka haɗa wannan guda biyu ga halarto da cewa ga ta ga annabi kana ganin surar annabi ga ta a gabanka kamar a gabanka kamar a gabansa kake kuma kana halarto ma'anar abin da kake ambato to yanzu nan natijar